الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a da yake sha bakwai ga wannan wata na zulhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda daidai da watan bakwai ko watan takwas bakwai ga watan takwas shekara ta 2020 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka wanda ake ce mishi ta tuhiru li'tiqad an adranil ilhad na babban malamin nan rahimahullah imam sana'ani a lokacin da ya wuce can baya mun tsaya daidai wannan gaba فالرسل يوى من ولهذا لم ترد الآيات فيه tuna ga za mu ɗauko baya kaɗan domin alaƙa shi da abin da ke gaba insha Allah ta'ala faddal ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم قال المعلف رحمه الله والقسم الثاني توحيد العبادة ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالإقرار بالله تعالى فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني مثل قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك هل من خالق غير الله ونهيهم عن شرك العبادة ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إلا لطلب توحيد العبادة لا لتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض فإنهم مقرون بهذا
malam Allah ya shi kanshi da gafara yake cewa wal qismu thani kaso na biyu daga cikin kashe-kashen tauhidi in ba ku manta ba mun yi bayani takaitacce game da kaso na farko kaso na farko shine tauhidul ma'rifati wal isbat tauhidin sani da tabbatarwa wanda tauhidin sani da tabbatarwa ya kumshi tauhidin rububiyya kenan wanda al'asma'u wa sifat zai shiga a cikin shi tauhidi na kaɗai ta Allah ta fuska ayyukan shi subhanahu wa ta'ala kaso na biyu shine tauhidul ibada kaɗai ta Allah ta fuska bauta shi kaɗai ne abun bauta baya da abokin tarayya cikin bauta wa ma'anahu ma da ce ma'anar shi shine ifradullahi wahdahu bi jami'i anwa'il ibadat kadai ta Allah shi kadai da dukkanin nau'ikan bauta gaba ɗaya nau'ikan bauta Allah ake fuskanta da su shi kadai ba a mishi abokin tarayya cikin nau'ikan bauta sawa'un ibadu ne da suke da alaka da zuciya kamar kudiri ko ibadu da suke da alaka da firici kamar abin da za ka faɗa ko ibada da suke da alaka da gaban jiki ta hanyar da sai ka motsa kai ko ibada da take da alaka da dukiya ta hanyar ciyar da ita ko bayar da ita nau'ikan bauta dukansu akan kaɗaita Allah da su ba a mishi abokin tarayya a ciki wannan shine tauhidul ibada ya ƴan uwa ku sani wallahi sanin tauhidi ya fi komi muhimmanci ina fatan mun gani ya fi komi muhimmanci in Allah ya maka gamdakatar har ka samu kanka cikin masu halarta halaka ta tauhidi to ka gode ma ubangijinka ka gode ma Allahn da ya maka wannan babban ni'ima da wannan babban baiwa ta ka zo ka halarci darasin da ake batun tauhidin Allah yau al'ummomi da dama sababin zamewarsu sababin halakarsu rashin sanin tauhidi ne da an karantar da su tauhidi an fahimtar da su manufar ibada da ba su fada cikin yanayin da suka samu kansu kasancewa ka kai Allah ya kawo ka to ka gode ma Allah sannan ka nutsu ka tabbata wurin fahimtar tauhidi ina fata mun gane kar ka taba raina littafin tauhidi ka rika ganin karami ne babu karami cikin littafin tauhidi ina fata mun gane irin al-usul thalatha da masu kama da su rasail ne kanana a ganin idan mutum amma suna dauke da fa'idodi masu dimbin yawa tauhidi shine alaƙar bawa da ubangiji duk abin da za ka gina na bauta ko yaya yake ana gina shi ne ko a ɗora shi akan tauhidi kusan tauhidi shine asas shine foundation wanda za a ɗora rassa akan shi duk abin da baya da foundation ko ma menene za ka gaya gaugar rushewa to haka tauhidi in bai zamna ba duk abin da ya biyo bayan shi sunan shi banza shi yasa tauhidi yana da matukan muhimmanci da bai kamata ba a ce mutum na sako-sako game da darasi ko aqida ta tauhidi in Allah ya maka gamda ka tare maka baiwa kana zuwa wurin ka gode ma Allah malai ce fa hadha huwa alladhi ja'alu lillahi fihi shuraka a wannan nau'in na tauhidi ne mushrikai suka sanya ma Allah kishiyoyi kenan nau'i na farko na tauhidi mushrikai ba su yi ma Allah kishiya a ciki ba halitta mallaka halitta sarrafa halittu mushrikan farko sun yarda wannan aikin Allah ne ba su da ja ba su da garrama game da haka shi yasa ayoyin alkur'ani da dama sun zo suna tabbatar da hakan cewa mushrikan farko sun yi imani da Allah ta fuskar tauhidin rububiyya sun yarda da shi shi yasa Allah ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum illa wa hum mushrikun da dama ba za su yi imani da Allah ba sai ka same su sanayin shirka da shi kaga aya ita kadai sai take tabbatar da wasu ababe guda biyu kishiyoyin juna ta tabbatar da mi na farko ban ji ba ku tahi tare da ni hankalinku ya zama dole ta yi tare da ni aya cewa ta yi wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna da dama daga cikin su mafi yawan su ba za su yi imani da Allah ba sai ka samu suna yin shirka ko kuma mushrikai ne sun yi imani da Allah kuma mushrikai ne ayat tana tabbatar da abubuwa guda biyu na ce muku kishiyoyin juna na farko ta tabbatar da mi imani na biyu ta tabbatar da mi shirka kaga abu biyu ne wanda ba su haduwa wuri guda kenan wannan imanin da ayan nan take magana da shi shine yarda da Allah bisa ga ayyukan shi ina fatan kun gani sun yarda da Allah shine mahalicci ba su da sha sun yarda da Allah shike arzitawa ba su da sha shike kashewa shike rayawa ba su da sha game da haka shike sassarrafa al'amurra gaba daya ba su da sha ina ne suke shirka da Allah hada shi da wani wurin bauta kaga ashe tauhidul rububiyya ba zai amfane su ba tunda basu bauta ma Allah ba da tauhidul ibada kun gane kenan kaga ayat tana magana da tauhidi wani irin nau'i na tauhidi eh wani irin nau'i na tauhidi take magana kan shi eh rububiyya tauhidul rububiyya Allah ya ce sun yi imani tare da haka su menene mushrikai ne baiwa a ce kai imani da Allah da duk abinda imani yake nema kuma lokaci guda ka zama mushriki kenan kaga imanin da suka yi imani ne da Allah ta fuska ayyukan shi wanda irin wannan imanin shi kadai ba zai sa a ambace ka musulmi ba kun gane tauhidul rububiyya bai sa ka zama musulmi sai ka hada shi da tauhidul ibada kasancewa kayar Allah shi shine mahalicci shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke arzitawa shi ke jujjuya al'amurra ba za ka zamanto musulmi ba har sai ka hada da cewa babu wanda ya cancanta da bauta sai Allah kun gane ko to su kuma sun yarda da Allah ta fuskar rububiyya sun saba mashi a tauhidul uluhiyya shi yasa aka ce wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushriku ina fata yanzu kun fahimci ayat din mala mushirkai ba su yi ma Allah kishiya ba sai a cikin wannan bangar na tauhidi na a tauhidul ibada wa lafzu sharik yush'iru bil iqrar billahi ta'ala lafazin aboki kishiya yana tabbatar da yarda da Allah na fatan kun gani sun yarda da Allah ne sai suka mishi me kishiya faɗa cewa sun Allah kishiya shi ke nuna sun yi mi sun yarda da Allah kun gane sun mashi kishiya sun haɗa shi da wani shi daga cikin bayan shi cikin bauta tare da cewa shi kada yake bauta ma ashe haɗa shi da suka yi da wani shi shi ke nuna mi sun yarda da Allah illa su mi suka yi kishiya da suka mishi ina fatan kun gane ashe faɗa shirka da suka yana nuna sun yarda da Allah sun dai mishi kishiya ne cikin irin ababen da shi kada yake ma subhanahu wa ta'ala farrusulu salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in bu'ithu li taqriril awwal manzanni tsira da mun ci Allah ya tabbata a gare su gaba ɗayan su an turo su ne domin su tabbatar da na farkon nan wanda na farko shine mi eh tauhidur rububiyya su tabbatar da su tabbatar ma mutane akan abin nan da suka yarda da shi bi ma'ana yadda kuka ce Allah shi ke ruwa shi ke fitar da tsirrai shi ke kashewa shi ke rayawa abin nan haka nan ne kenan manzanni sun zo su tabbatar musu da tauhidinsu na farkon shine tauhidin rububiyya wa du'aul mushrikina ila thani da kiran mushrikai zuwa ga nabin wane ne nabin tauhidul uluhiyya nan zan dinga tambayan ku rika gani wai tahiyya ya ne take taka ina fata an gane kenan manzanni wazifar da suka zo su yi shine su tabbatar da mutane akan abin nan da dama sun san shi shine tauhidin rububiyya sannan su kira mushrikai zuwa ga tauhidin da suka saba ma Allah cikin shi shine tauhidul uluhiyya tauhidul ibada ina fatan kun gane misal qawlihim fi khitab al mushrikin misalin faɗasu yayin da suke ma mushrikai magana yayin da manzanni suke mushrikai magana sukan ce da su a fillahi shakkun fatirus samawati wal ard shin wai dama akwai shakku cikin samuwa Allah mahaliccin sammai da kasai ai kaga suna musu magana ne da abin da dama sun san shi tunda mushrikai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna la yaquluna Allah sai su ce da su shin akwai shakku game da ubangiji da samuwar shi mahalicin sammai da ƙasai kaga ba shakku ba kwankwanto sun san da cewa Allah shi ya halicci sammai da ƙasai yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum to ubangijin nan da kuka san baya da kishiya cikin halittun halittar samai da kasai yana kiran ku domin ya gafarta muku zunubanku ku bauta mishi shi kada kenan kenan kaga sai suka tabbatar musu da na farkon yarda su cewa babu shakka babu kwankwanto game da samuwa Allah saboda shine mahaliccin samai da kasai to in kun yarda ku bauta mishi shi kadai kar ku mishi kishiya da faɗar da suke musu har yau manzanni yadda suke gaya ma mutanensu mushrikai hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard shin dama akwai wani mahalicci da ke arzuta ku daga sama zuwa ƙasa me amsa babu sai Allah akwai wani mahalicci wanda ba Allah ba wanda ke arzuta ku daga sama zuwa ƙasa babu mushrikai sun sani sun san da cewa babu mai arzuta su daga sama zuwa ƙasa saiwa sai Allah to in ko kun yarda da wannan kun tabbatar da cewa shi kadai ke arzuta ko daga sama zuwa ƙasa to la ilaha illahu babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi kadai kar ku mushi kishiya kaga suna tabbatar da su akan abin da suka yarda da shi da farko suna kiran su zuwa ga nabi shine kade ta Allah da bauta wa nahyihim ko wa nahyihim ne cikin roho wa nahyihim an shirkil ibada kenan manzanni suna hana mushrikai game da hada Allah a cikin bauta ولذا قال الله تعالى shi yasa Allah madaukakin sarki yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut haqiqan mun tura a cikin kowace al'umma mun tura mata manzo manzon nan idan yazo me yake ce ma mutanen shi an i'budu Allah ku bauta ma Allah shi kadai ku kadaita shi da bauta kar ku mushiki shi a cikin bauta wajitanibu taghut ku nisanci dagutu wanda abinda ake ce ma dagutu shine duk abinda zai sa bawa ya wuce haddin shi wannan abin sunan shi dagutu haddin haddin bawa menene ya bauta mawa ya kade ta shi duk lokacin da ya Allah kishiya to ya bauta ma me dagutu tunda wannan dagutun ya sa ka wuce iyakar da aka maka duk abin da zai sa ka wuce iyakar da aka maka to wannan abin daguta ne ina fata an gani ai qa'ilina li umamihim manzanni sukan ce ma al'ummomin su ani ibudullah ku bauta ma Allah fa afada bi qawlihi fi kulli ummatin anna jami'al umam lam tursal ilaihim ar-rusul wa tub'ath ilaihim wa tub'ath illa li talabi tauhid al-ibadah faɗa Allah da ya ce fi kulli ummatin mun tura manzanni a cikin kowace al'umma to faɗa cewa a cikin kowace al'umma sai fa'idantar da cewa lalle gaba ɗayan manzanni gaba ɗayan manzanni ko ku gaba ɗayan al'ummomi dukansu ba a tura musu manzanni zuwa gare su ba sai dan su kira su zuwa ga tauhidul ibada ina fatan mun gane tunda kaga ayat cewa ta walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullah kenan dukkanin manzanni an tura su akan dukkanin al'ummomin su da suka je wurin al'ummomin su cewa da suka yi da su ku bauta mawa Allah tauhidin mi suka kira su zuwa gare shi tauhidul ibada tauhidul uluhiyya kenan kowane manzo daga cikin manzani da Allah ya turo zuwa ga al'umma shi ya kire su ne zuwa ga tauhidul ibada ku kadayanta Allah shi kadai da bauta la litta'arifi bi anna Allah huwa al-khaliq lil alam wa annahu rabbus samawati wal ard fa innahum muqirruna bi hadha manzanni ba sun zo ba zuwa wurin al'ummominsu ne don su sanar da su cewa Allah shi ne mahaliccin halittu ko ku Allah shi ne Ubangijin sammai da ƙasai saboda su mushrikai da kafirai sun tabbatar da hakan sun san shi ba su bukata a sanar da su wannan abinda suke so a sanar da su ko a faɗakar da su zuwa gare shi a bauta ma Allah shi kadai kishiyoyin nan da suka ma Allah su jais ina fatan kun gani ولهذا
ولهذا لم في الغالب الا بالصيغه الا بالصيغه الاستفهام التقرير نعم نحن بصيغة استفهام التقرير صيغه الاستفهام التقرير نحن هل من خالق غير الله افمن يخلق كمن لا يخلق افي الله شك وفي السماوات والارض اغير الله انزل وليا وفي السماوات والارض هذا أمر الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لم يشركوا في السماوات استفهام تقرير له لأنهم لأنهم به يكفرون مقرون لأنهم به نعم ولهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض باب باب لأجل أنه لأجل أنه تو جيكا لأنهم أشركوا في خلق أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم نعم بل تركوهم من انهم يقربونهم الى الله كفرا كما قالوا وهم مقرون لله تعالى من نفس كلمات كفرهم وانهم شفعاء عند الله قال تعالى قل اتذكرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون نعم فدعا الله فدعا الله تعالى اتخاذه من شفعاء الشرك ونزه نفسه عنه لانه لا يشفع عنده احد الا به فكيف يثبتون الشفعاء لهم لم يأذن الله لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم لهم لها ولا يملكون عنهم من الله شيئا نعم ما لتشي ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب إلا بصيغة استفهام هو إلا بصيغة استفهام التقرير شيسا آيوي بسزوبة game da abin da ya shafi wannan tauhidin galibi sai da siga ta al-istifham at-taqriri bi ma'ana wannan ayoyin mafi yawa akan kawo su ne da siga da zubin zance na kokarin tabbatar da su akan abin nan da suka sani ba wai ana kokarin tambaye su game da abin da su sani ba ana tabbatar musu abin da suka riga sun san shi ne kamar fada Allah da ya ce hal min khaliqin shin akwai wani mahalicci banda Allah babu ko mushrikai duka sun san babu wani mahalicci sai wa sai Allah afaman ya khuluqu kaman la ya khuluqu shin wanda ke halitta yayi kama da wanda baya halitta ba su kama wanda ke halitta ba a daidaita shi da wanda baya halitta in ko kun yarda cewa wanda baya halitta bai yi daidai da mai yin halitta ba to ya cancanta ku keɓanci mai yin halitta nan da bauta kar ku mai kishi a cikin bauta kaga ayon duk suna tabbatar musu abin nan da suka riga suka yi mi suka san haka nan afillahi shakkun fatiris samawati wal ard shin a cikin samuwa Allah da kadaita shi akwai shakku wanda yake shine makagin sammai da kasai ku kun san da cewa Allah shine makagin sammai da kasai babu wani wanda ya halicci sama da kasa sai Allah ba za a samu ba a cikin tunanin duk mai hankali ya yarda da cewa akwai wani wanda yake shi ya halicci sammai da kasai sai Allah to in ko kun san haka ne dan mi ba za ku dayin tashi da bauta ba a ghayra Allah ko a ghayra Allah attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ard shin yanzu wani Allah zan riƙa a matsayin mai jibinta al'amari wanda shine kuma mahaliccin sammai da kasai hadha khalqullah waɗannan halittun Allah ne fa'aruni ma za khalaqa alladhina min duni ku nuna mini me wanda ba Allah ba suka halitta abubuwan ga da kuke gani kakaf halittun Allah ne to yanzu ku nuna mini wa'ancan me suka halitta wanda wanda me suka halitta a matsayin nasu su suka halicce shi duk wani wanda ba Allah ba bai yi halitta ba kuma bai iya yin halitta kenan Allah nan da ya halitta shi kadai ne bai cancanci ba shi kadai ne kuma shi kadai cancanci abota mishi aruni ma za khalaqa ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawat aruni ma za khalaqu min al-ard allolin da kuke rika kuma bayan Allah gumaka da kuke bauta ku nuna mini me suka halitta cikin sama da ƙasa babu am lahum shirkun fi samawat koko suna da tarayya da sa hannu da tallafi cikin halittar sammai tambaya biyu ce shin su suka halarci sama da ƙasa amsan menene a'a to in ba su suka halitta ba sun sun ba da gudunmawa wurin halittar sammai da ƙasai babu to don me za ku rika su kuna bauta musu kuma bayan Allah juna wanda zai kiran wani ko ma wane ne annabi ne daga cikin annabawa makusanta a wurin Allah mala'ika ne daga cikin mala'iku masoyi a wurin Allah ko wani waliyi ko salihi ko shehi masoyi a wurin Allah to wannan waliyin ko wannan annabin ko wannan mala'ika baya tarayya da Allah cikin irin ababen da Allah yake banta da su ba wani daga cikin halittun Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa ba wani cikin halittun Allah wanda ya taimaka ma Allah ko ya tanye shi cikin halittar sammai da ƙasa don haka kuma babu wani wanda zai yi daidai da Allah wurin bauta shi kaɗai za a bauta ina fata an gani in za a roƙo shi za a roƙa in za a tuntube za a ce ya Allahu ne ba ya shehu wala ba ina fatan mun gane Allah kawai za ku kira idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah subhanahu wa ta'ala malaci istifhamu taqriri lahum li'annahum muqirruna li'annahum bihi muqirrun zaka ga gaba ɗayan wannan ayoyin da muka karanto an kawo su ne bisa ga zubin fahimtar da su wani abin da dama sun tabbatar da shi ba yau ana fahimtar da su ba wani abin da basu san shi ba ne ba abin nan da suka sani shine ayat take tabbatar musu take ƙara akkada musu wa bi hadha ta'rif malaci to da haka ne zaka sani annal mushrikina lalle mushrikan farko lam yattakhidhu al-asnama wal awthana basariki gumaka ba da ababan bauta kuma bayan Allah walam ya'buduha kuma basu bauta musu ba walam yattakhidhu al-masiha wa ummuhu basariki annabi Isa ba da mahaifiyar shi abun bauta walam yattakhidhu al-mala'ikata shuraka'a lillah haka basariki mala'iku ba kishiyoyi ne ga Allah ta'ala madaukakin sarki li'annahum ashrakuhum fi khalqis samawati wal ard saboda suna ganin cewa kishiyoyi ne cikin halittar samai da kasai duk mushrikin duniya na da da kagga suna yin shirka da Allah ba su yarda ba cewa wannan abin da suka tara Allah da shi ya kama ma Allah cikin halittar samai da kasai ina fata kun gane ga magana duk masu bauta gumuka da masu bauta annabi Isa dan Maryam da masu bautan maryam kimma da masu bautan mala'iku ba su yi Allah kishiya ba da su a cikin halittar samai da kasai sun san da cewa Allah shi kadai halicci sama da kasa annabi isa bai halicci sama bai halicci kasa sun san da cewa mammashi maryam ba ta halicci sama ba ko kasa ina fatan kun gane ba wai sun bauta ba ta mane ba duba ga cewa ta halicci sama da kasa ne masu bautan mala'iku ba wai sun bauta ma mala'iku ba ne ba duba ga cewa a fahimta su mala'ikun nan sun kama ma Allah ko su suka halarci samai da kasai haka duk wani mushriki da ya shirka da Allah a da baya kudirin abin nan da ya ma Allah kishiya da shi ya mishi kishiya ne cikin halitta sama da kasa a sun san da cewa wannan allolin nasu ba su halarci sama ba ba su halarci kasa ina fatan mun gane wa fi khalqi anfusihim kuma ba su yi shirka da su ba da Allah cikin halittar kawunansu sun san da cewa Allah shi kaɗai ya halicce su gumakan da suke bauta ma ba su suka halicce su ba mai bauta isa dan maryam ya san da cewa annabi isa alaihi salam dan maryam ba shi ya halicce shi ba mai bautan maryam haka mai bautan mala'ika haka ba su hada su da Allah a ƙudurinsu cewa da su da Allah ko kuma su suka halicce su kuma bayan Allah li'annahum yuqarri li'annahum bal ittakhazuhum li'annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa sun rike su ne sun bauta musu koma bayan Allah saboda suna ganin cewa za su kusantar da su zuwa ga Allah matuƙa kusantarwa kaga inda aka samu matsala ina fatan kun gane magana da ku kenan duk wanda ya bauta ma wani Allah mushrikan farko masu bautar gumki masu bautar mala'ika masu bautar Isa dan Maryam masu bautar Maryam da kanta dukansu ba sa kudirin waɗannan ababen da suke bauta masu suka halicci sama da ƙasa ko su suka halicce su da kansu inda suke yin shirka da Allah da su suna bauta musu ne sun rike su alloli kuma bayan Allah don su kasance tsakatsakiya tsakaninsu da Allah su sa su samu matsayi a wurin Allah suna kamun kafa da su ne tawassuli suke yi da su irin mustalahal ake amfani da shi a yau ina fata mun gani nafsun abinda mushrikan zamanin gake yi kenan shehu shi halicci sama a'a shi halicci ƙasa a'a ruwan sama fa ba shi ke ba duk da akwai wanda sun nitsa sun kai matuƙa ta lalacin da sun ɗara kafaran farko kafirci suna danganta cewa shehu shi ke ruwan sama amma duka mai hankali daga cikin masu bauta shehun ma idan ka tsare shi ka ce mishi shehu shi ya halicci sama zai ci a'a ƙasa fa a'a shi ya halicce ka da iyayenka a'a to me yasa kake bauta mishi mu ba mu bauta mishi muna tawassuli ne da shi kawai haka kafar farko suka ci mu ma ba muna bauta musu bane ba muna mine ne muna tawassuli da su ne muna kama kafa da su ne saboda su suna da tsarki manyan mutane ne dan su kusantar da mu a wurin Allah mushrikai ma da aka tambaye su cewa suka yi ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa mushrikai yanzu ma ta suke ba su muke bauta ma ba ai tawassuli ne muke yi da su kaga shirka ta koma mi da sunan tawassuli wanda wanga abubuwa ne wanda a yau suka faru a doran ƙasa na canza mu al'amuran haƙiƙarsu domin a bugar da wawaye sai a canza mu al'amuran sunayensu ina fatan mun gani zana an canza mata suna riba an canza mata suna giya an canza mata suna haka shirka ma an canza mata suna kaga wanga abu sunan shi mi shirka amma sai ka samu shi sunan mi tawassuli kamun kafa Allah shirye da mu kenan kaga duk masu bautar wani wanda ba Allah ba ba sa kishiyantar da shi da Allah cikin halitta sun san Allah shi kadai ne mahalicci ina ne suke yin kishiya da wannan abin da Allah wurin bauta sai su ce tawassuli ne suke da su ina fata an gani wa annahum shufa'a inda Allah sai kaji sun ce waɗannan da kaga mun riƙa mun duƙufa tare da su saboda masu ceton mu ne a wurin Allah gobe kiyama masu bautar Isa ba kaji kullun sana faɗa ba da ka shuraro azin su ce annabi Isa gobe zai cece mu wurin Allah jinin nan nashi da aka zubda wannan jinin kamar dan ya tsarkake mana ya cece mu gaban Allah haka suke fada masu bautar shehu ma gani suke gobe kiyama shehu zai yi mi zai cece su gaban Allah ko ko shehu ya zuba su cikin aljihu ya kai su gidan aljanna wannan magana za ta baka mamaki ka ce bai yiwa a faɗe ta da kunne na nan shi a cikin ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai wani shehu na faɗa haɗo ka wurin ne na ajiyar sani ba ko shi ko ya ɓace ya ce shehu zai ɗebo mutane cikin aljihun shi zuba su aljanna to duk ƙudurin guda ne sai suna ganin cewa waɗannan da suka riƙa za su cece su gobe gaban Allah قال الله تعالى الله مدوكاكين سركي يتي ويعبدون من دون الله سنا بوتا كما باين الله ما لا ينفعهم كما لا يضرهم wanda ba zai iya cutar da su ba ko ba zai iya kare su daga cuta ba wala yanfa'uhum kuma ba zai iya amfanar da su ba wa yaquluna sai kaji sana cewa haula'i shufa'auna inda Allah waɗannan da kuka ga mun riƙa ai ababan ceton mu ne gobe a wurin Allah za su cece mu gobe kiyama kaga abin nan da suke sai Allah ya ce bauta ce suke wa ya'buduna min dunillah suna bautar koma bayan Allah wanda ba zai amfane su kuma ba zai iya kare su daga cuta ba me suke cewa wanda ya koma bauta waɗannan ha'ula'i shufa'a'una inda Allah waɗannan wanda za su cece mu ne gobe qiyam kaga wannan ayat qur'ani ce ta tabbatar da ceton nan da suke nema wurin waɗannan waliyan ko wurin waɗannan da suka riƙa kuma bayan Allah bautar su ce suke قل الله يتشي تشيمس أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض shin za ku ba Allah labari ne da abin da bai sani ba a cikin sammai da kasai za ku ba Allah labari a wani abin da bai sani ba sama da kasa babu kenan wasu wa'anna masu ceto ne wanda kuka riƙa za su cete ku gobe kayama kuma Allah bai da labaransu sama ko kasa imana Allah na nuna musu wannan ceton menene babu shi wane ne zai ceto kuma Allah bai san shi ba a fadin sama ko kasa to tunda ko Allah bai san shi ba yana nuna mi babu shi babu wani wanda zai ceto ku gobe alkiyama subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga gare shi Allah madaukakin sarki game da abin da suke yin shirka da shi kaga sai Allah ya ambaci abin mi shirka kenan kan lura da wannan aya tana nuna mana ashe idan kan riki wani kana ganin cewa zai cece ka gobe kiyama na farko ka bauta mishi tunda Allah ce wa ya'buduna min dunillah suna bautar wani koma bayan Allah wanda bai iya amfanar da su bai iya cutar da su idan suka bauta mishi mi suke cewa bautan micece haula'i shufa'auna inda Allah waɗannan da kuka gamar rika wannan shehu wannan waliyin da kuka gamar rike shi gam shi zai cice mu gobe gaban Allah sai Allah ya kore wannan ceton gaba daya Allah ya ce yanzu za ku ba Allah labari da wani abin da bai sani ba a cikin sammai ko kasai karshe Allah ya ce tsarki ya tabbatar ma Allah kaga sai Allah ya kore ma kanshi a ce ga wani mai ceto wanda Allah bai sani shi sai ce kuma tsarki ya tabbatar ma Allah game da abin da suke yin shirka da shi ashe neman ceto a hannun wani ba wurin Allah ba menene shirka ina fatan dai kun gane bayani eh kenan babu wani wanda zai ce ta zai ce ka gobe kiyama sai wa sai Allah madaukakin sarki sai in ya yarda da wani ya ceci wani sannan kuma sai in ya yarda da wanda za a ceta kenan san ya bada izini na farko ga wanda zai yi ceto sannan ya yarda da wanda za a ceta gobe kiyama lalle ko shakka babu akwai ceto mala'iku za su ceto annabawa za su ceto wasu daga cikin salihan bayu za su yi ceto gobe kiyama amma za su yi ceto ne karan kansu kahin Allah ya ba su izini a'a saboda mi Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi babu wani wanda zai yi ceto a wurin Allah gobe kiyama sai in Allah ya ba su izini to wanda za a ceton fa an baka izinin je ka yi ceto je ka ceto wanda kake so zuwa ne za ka tsamo wanda ranka ya maka kawai ka sa shi aljanna shi ma sai in Allah ya yarda da wanda za a ceta na farko ya bada izini na biyu ya yarda da wanda za a ceta wala yashfa'una illa liman irtada ba wani wanda za su ceto sai wanda Allah ya yarda da a cece shi sai mai tauhidi mushriki babu wanda zai cece shi gobe kiyama shi yasa Allah ya ce wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'i Allah kare mu daga barin shirka mala ce faja'al Allah ta'ala ittikhadhahum lishufa'a shirkan Allah madaukakin sarki sai ya sanya rukon maceta da suka yi a matsayin shirka rukon wasu da suka yi a matsayin ababan ceto gobe kiyama sai Allah ya ambaci abin nan shirka wa nazzaha nafsahu anhu ya tsarkake kanshi daga barin samu haka ba yadda za a samu wani mai ceto gobe kiyama in Allah bai so a ceton ba li'annahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi idnihi saboda babu wani wanda zai ceto kuma wane ne sai da izinin Allah da farko fa kaifa yuthbituna shufa'a lahum yaya za a yi kuma su su tabbatar da masu ceto a gare su lam ya adhani Allahu lahum fi shafa'a wanda Allah bai ba su izinin su yi ceto gobe kiyama ba waya sanar da kai shehunka ya ya tsira gobe kiyama bali har ya cece ka na wani dattijo yake ce ma irin masu biye shehun nan nan ci ku kun makale ma wanga shehu kuna ga cewa shi kaɗai ne zai tsamar da ku gobe kiyama to yanzu idan aka tashi kiyama kuka iske shi ɗarma sai yaya kaga magana ta hankali kuna ga kawai shine zai tsamar da ku shine zai cece ku suka iske ku iske shadar me kenan ba mu bata ba batun ceto an halaka to kaga ne Allah ke shi mai kare mu Allah shirya su kenan kaga yaya za a yi su tabbatar ma kansu masu ceto wanda Allah bai ba su izinin ceto ba wala hum ahlul laha balle ma waɗannan ba su cancanci su yi ceto ba wala yi gununa an min Allah shai'a ba za su iya wadatar da su da komai ba daga wurin Allah maɗaukakin sarki ya za ka riƙa mutunan banza ya za ka riƙa wanda ba mutunan kirki ba kuma ya zama to shi ne zai cece ka gobe kiyama kaga ba zai taɓa yiwa ba sai ma ya ce
al-aslu rabi na'am
أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وأنه الذي خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وأنه الرازق الذي يخرج الحي وأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون أفلا تذكرون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوة أقبح ودعواه أقبح دعوة ونطقه بكلمة الشنعاء يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين وقال رب بما أغويتني وقال رب فأنظرني وكل مشرك مقر, ب... مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم ولهذا احتج عليهم ال... ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم أفمن يخلق كمن لا يخلق وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه
قال المؤلف رحمه الله الأصل الرابع ما لعل يجك أنشد رحمة يكيتشوا أصلين هدو بايا منجي أصلين أكو أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم للي مشركان دا Allah maɗaukakin sarki ya tura manzanni zuwa gare su sun tabbatar sun yarda da cewa Allah shine mahaliccinsu wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah da zaka tambaye mushrikai wa ya halicce ku ya samar da ku daga babu zaka ji sun ce Allah ne ya halicce wa annahu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard kuma mushrikai sun yarda da cewa lalle Allah shine mahaliccin sammai da ƙasai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-aziz al-alim da zaka tambayi mushrikai wane ne mahaliccin sammai da kasai zaka ji sun ce ai Allah mabuwayi mai ilimi shine halicce su wa annahu ar-razzaq kuma sun yi imani sun yarda da cewa Allah shine mai arzitawa allazi yukhrijul hayya min al-mayyit wanda ke fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min alhayy ko ya fitar da matacce daga rayi wanda za a sa kwaya ta wani abu a binne ta wannan kwaya ba ta da rai daga baya fitar da mai rayuwa daga cikin ta kuma ta ba ku ƴaƴa masu yawa ko kuma yayi akasin haka wasu malamai suka ce ya fitar da mai imani daga kafiri ko ya fitar daga kafiri daga mai imani duka sun yarda da wannan wa annahu alladhi yudabbiru al-amr mushrikai sun yarda da cewa Allah shi ke gudanar da al'amurra shi ke gudanar da al'amurra gaba ɗaya shi ke tafitar da mai yake cewa rana ya faɗar da ita shi ke kawo duhu da haske shi ke ruwan sama iska da komai duk abin da ke canzawa a cikin sammai ko kasai ba zai faru ba sai Allah ya farar da shi duk sun yarda da wannan وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض sun yarda cewa Allah shi ke gudanar da al'amurra daga sama zuwa ƙasa wa annahu alladhi yamliku as-sam'a wal absar kuma lalle Allah shi ke mallaka ji da gannai wal af'ida da zukata qul Allah ya ce kace da su man yarzuqukum min as-sama'i wal ard wane ne ke arzuta ku daga sama zuwa ƙasa amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yamliku as-sam'a wal absar kuma wake mallaka ji da gani wa man yukhrijul hayya min al mayyit wane ne ke fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy kuma ya fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbiru al amr wake gudanar da al'amurra fa sayaquluna Allah da sanna zaka ji sun ce maka Allah ke wannan qul ka ce da su afala tattaku shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku kadaita shi da bauta in kun san shi kadai ke haka Kul ka ce da su ya kai manzan Allah, limanil ardu wa man fiha, ƙasa da abin da ke cikin nawa ne ne, in kuntum ta'alamun, in dai har kun sani sai ya na lillah da sannan za su ce maka na Allah ne. Kul ka ce da su afala ta zakarun shin ba za ku ɗauki wa'azi ba. In kun yarda da cewa ƙasa da abin da ke cikin ta mallaka ce ta Allah, don mi ba za ku wa'aztu ba ku bauta mishi shi kaɗai. قل من رب السماوات وال... من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ce musu wane ne ubangijin sammai guda bakwai waye ubangijin al'arshi mai girma sai quluna lillah da sannu za su ce maka na Allah ne qul ce musu afala tattakun to shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku dayan tashi da bauta qul ka ce musu man biyadihi malakutu kulli shay wane ne mulkin komai da komai yake ga hannun shi wa huwa yujiru wa la yujaru alai Allah shine ke bada kariya babu wani wanda ya isa ya bada kariya in ba Allah babu wani wanda ya isa ya bada kariya akan Allah shi kadai ke bada kariya ba shi abokin tarayya in kuntum ta'lamun idan har kun sani sai yaquluna lillah za su ce maka na Allah ne shi kadai qul fa anna tusharu to kace musu ya ake ana bagar da ku ana wawaitar da hankalin kaga wannan ayoyi kakaf suna tabbatar da cewa lalle mushrikai sun yarda da wannan abubuwan gaba daya ba su da ja game da haka wa hadha fir'aun malaci ga fir'auna ma ma'a guluwihi tare da guluwinsa fi kufrihi cikin kafircinsa wa da'awahu aqbaha da'awa da kuma da'awar da ya mafi munin da'awa wace irin da'awa ce fir'auna yi ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku maɗaukaki kaga mafi munin da'awa kenan yace ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban sanar da ku wani abin wani Allah wanda ba ni ba kaga mummunar da'awa kenan ko bil kalimati shan'a da wannan kalmar da ya amfani da ita mai muni na allantar da kanshi ya Allahu fi haƙƙihi Allah na magana cikin haƙƙin fir'auna hakiya na an Musa alaihi salam yana hikaito mana abinda Musa suka yi da shi da fir'auna yana mai cewa qala laqad alimta ma anzala haula haula illa rabbus samawati wal ardi basair ana tattauna tsakanin fir'auna da annabi Musa annabi Musa ya ce ma fir'au laqad alimta tabbat ka riga ka sani a ilmanci ma anzala haula ba wanda ya sabkar da wannan ayoyin da mu'jizoji illa rabbus samawati wal ard sai dai ubangijin sammai da kasai kaga annabi Musa Allah nan yana hikaito mana yana tabbatar mana a ilmance fir'auna ya san wane ne mahalicin sammai da kasai ya san Allah ne ya san wannan mu'ajizojin da suka zo ta hanya annabi Musa ba su zo ta hanya kowa ba sai ta hanya wa sai ta hanya Allah kenan girman kai shi ya hana shi ya imani da wannan amma a ilmance ya sani kaga shi ne shi ke nuna kasancewa Allah shi ke ruwa shi ke kashewa shi ke rayawa shi ne mahaliccin sammai da ƙasai shi ke komai da komai sanin haka ba tare da ka bauta mishi ba zai amfane ka ba duniya ko lahira sai in kayi aiki ilimin haka da zai yi amfani da ya amfani fir'auna tunda annabi Musa ya ce laqad alimta ka riga kayi ilimin haka ka sani babu wanda ya sabkar da wannan ayoyin sai ubangijin san bai da kasa kenan kaga ilimin haka ba tare da aiki ba ba zai amfani ka inda zai amfani wanda ya amfani fir'aun wa qala iblis iblis yake cewa shedan kenan a cikin alqur'ani Allah ke cewa game da iblis iblis ya ce inni akhafu Allah rabbal alamin ina jin tsoron Allah ubangijin halittu gaba daya iblis ya rara akwai mi akwai Allah me ya matsalar shi kai su shada ga annabi adam ya kiya amma ya san Allah kuma ya san akwai Allah ina fatan mun gani iblis yake cewa kamar da Allah ke ba mu labari a cikin alqur'ani rabbi bima aghwaytani ya Ubangiji da wannan abin da ka sa ya zamanto sababin bacewa ta zan batar da al'umma mutane kenan zan halakar da su in bauɗar da su daga hanya madaidaiciya sai fa wanda suka rike tauhidi suka rike ikhlasi game da kai kawai kenan kaga iblis ma yarda cewa akwai Allah bayan haka ga yana nuna cewa lalle Allah shine sababin da yasa ya saki hanya wa qala Allah ke cewa game da abin da ya shahi iblis har yau rabbi fa'anzirni ya Allah iblis ne fa yanzu roƙon Allah yake wanda ke ce maka shaidan ya san wa ya san Allah ya ce rabbi ya ubangiji fa'anzirni ka mani dako ka jinkirta mani bi mana karka karɓi raina ya zuwa tashin alƙiyama kuma Allah ya karɓa mashi addu'a shi ba zai karɓi rayuwar shi ba sai ƙarshen duniya wa kullu mushrikin dukkanin mushriki mukarrun bi anna Allah khaliqu ya tabbatar da cewa Allah shine mahalicci shi wa khaliqus samawati wal ard kuma ya yarda Allah shine mahaliccin samai da kasai wa rabbuhunna kuma Allah shine ubangijin su wa rabbu ma fihinna shine ubangijin abin da ke cikin su wa raziquhum shike arzata su wa li hadha ihtajja alaihim ar-rusul saboda haka manzanni suka kafa ma mushrikai hujja da fadar su afaman ya haluku kaman la ya yanzu mai halitta wanda ke samarwa daga babu yayi kama da wanda baya halitta wa bi qawlihim kuma suka kafa musu hujja da fadar su innal ladhina tad'una min dunillah lalle waɗannan da kuke kira kuke bautan su kuke roƙon su kuma bayan Allah lan yakhluqu dhubaba har abada ba za su iya halitta kuda ba ba za su iya halitta mi ba mafi karamci daga cikin halittun Allah ba za su iya ba shine mi kuda to wanda ba zai iya halitta kuda ba ya samar da shi daga babu zai iya warkar da kai zai iya baka arziki zai iya baka mulki eh ba zai iya wadatar da kai ba Allah na nuna kasawa duk wani wanda ba shi ba ba zai iya halitta daidai da mi ba daidai da kuda kai Allah ya ce wala wajtama'u lahu ko da sun hadu dan su halicce shi ba za su iya ba duk mushrikan duniya da sun haɗu wuri guda masu fasahar su ƙwararrun su wanda suka kai matuƙa cikin ilimi na tsare-tsare da komai ba su iya fitar da kuda ba a matsayin mallakin su ba su iya ba wanda ke halitta siwa sai Allah wal mushrikuna muqirruna bidhalika wa la yunkirunahu mushrikai ko sun tabbatar da wannan ba su musan shi ba sa inkarin shi الأصل الخامس
الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل نعم ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولي أعظم الثأر مولي لأنه مولي أعظم النعم فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما كالشاعر كما في الكشاف كما في الكشاف ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيد كلمته التي تفيده الذي تفيده الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل وهو قول لا إله إلا الله والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان نعم الأصل الخامس asali na biyar daga cikin asallan da yake wajibi ne ga kowane musulmi ya kiyaye su annal ibadata aqsa babil khudu'i wat tadhallul ku sani lalle bauta ibada ita ce makura a babin risna ma Allah da kaskantar da kai a gaban shi walam tusta'mal illa fil khudu'i lillah ba a yi amfani da kalmar bauta ba sai don risna ma Allah maɗaukakin sarki da ƙasƙantar da kai a gaban shi li'annahu muli a'zamin ni'am saboda Allah shine wanda ya bayar da mafi girman ni'imomi shine ya shibanci duk wasu ni'imomi da Allah ya bada mafi girman ni'imomi nashi wa kana lidhalika haqiqan wa kana lidhalika haqiqan bi aqsa ghayatil khudu da haka sai Allah ya cancanta da mafi makurar gaya ta a rasana mashi abota mashi a kaskantar da kai a gaban shi kama fil kashaf kama yadda ya zo a cikin littafin al-kashaf kashaf wani babban littafi ne na tafsiri da imamu zamakhshari ya wallafa wanda zamakhshari babban ba mu'tazile ne dan bid'a ne wanda ya khalafa mu manhajin ahlus sunnati wal jamaa ina fata mun gane thumma inna ra'sal ibada kamar kenan yadda ya zancen ya zo a cikin wannan littafin yan ya ɗebo maka wata magana yadda ta dace da mi da gaskiya kuma ta dace da mi da daidai shi yasa ya kafa maka hujja da ita a cikin littafin kashaf wanda littafin kashaf littafi ne da ya shahara a garin imam sana'ani kuma shine mafi yawan ɗalibai suke karantawa yana da cikin littafin idan ɗalibai sun taso suna yawan karanta su shi ma ya tasiranta da wannan littafin ya karanta shi sosai shi yasa zaka ji yana yawan kafa hujja ko kawo wasu abubuwa a cikin wannan littafin na kashaf sai ya ce maka kama fil kashaf ina fata an gane ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله هو التوحيد لله sannan kusan lalle kan bauta duka saman bauta da fandasiyon kinta shine kadai ta Allah madaukakin sarki yin tauhidi game da Allah alladhi tufiduhu kalimatuhu allati ilaiha da'at jami'ur rusul wanda wannan kalmar take fa'idantarwa kalma ta tauhidi wadda wannan kalma ita ce gaba ɗayan manzanni suka kira mutanen su zuwa gareta wa hiya qawlu la ilaha illallah shi ne faɗan la'ilaha illallah wanda la'ilaha illallah kalma ce mai girma da take kumshe da tauhidi tana kumshe da tabbatarwa tana kumshe da korewa da ka ce la'ilaha babu abun bauta yanzu ka kore bauta ga komai da komai da ka ce illallah yanzu ka tabbatar da bauta ga Allah shi kaɗai ai kenan tana kumshe da abu biyu kore bauta ga duk wanda bai cancance ta ba sannan tabbatar da ibada ga Allah shi kadai wal muradu abin nufi i'tiqadu ma'anaha kudurce ma'anan wannan kalma wal amalu bi muqtadaha sannan aiki da abin da wannan kalma ta kumsa la mujarradu qawliha bil lisan ba kawai fadatta da harshe ba ka kudirce ma'anar ta menene ma'anar la ilaha illallah sannan kai aiki da abin da la ilaha illallah ta kumsa ma'anar ta dai la ma'buda bi haqqin illallah babu wani wanda ya cancanci bauta bisa ga cancanta sai Allah duk abin da ke karɓar sunan bauta duk abin da ke karɓar sunan ibada ƙarami ne ko babba ne babu wanda ya cancancin shi sai Allah annabi daga cikin annaba baya tarayya da Allah cikin bauta mala'ika daga cikin mala'iku ba sa tarayya da Allah cikin bauta haka duk wani waliyi ko salihin bawa baya tarayya da Allah cikin bauta shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah ina fatan mun gane wanda ibada ko dukkan abin da Allah ya yarda da shi abin ƙudiri ne ko abin da za a yi firici da shi ne da halshe ko wanda za a yi amfani da gaɓai wurin aikata shi inda Allah ya yarda da wannan abin sunan shi mi bauta to ba a yi makowa sai kuma shi kaɗai subhanahu wa ta'ala ba wai kawai faɗin la ilaha illallah da baki ba kenan sai ka faɗe ta sannan ka san ma'anarta sannan ka yi aiki da abin da ta ƙumsa kada ya zamanto ko faɗarta kake da baki baka san ma'anarta ba hakan shi ya gadar da dama daga cikin al'umma suna faɗarta amma kuma suna warware ta nan take yana la ilaha illallah ayi sallah da shi ayi azumi da shi ayi hajji da shi ayi komai daga cikin ayyukan ibada da shi tare da haka yana warware ta saboda yana faɗan ababen da ba su haɗuwa da la ilaha illallah wanda ke cewa la ilaha illallah dole ya keɓance Allah da bauta ka ce la ilaha illallah ka yi ɗawafi ga kabari ka ce la ilaha illallah ka roƙi na cikin kabari ka ce la ilaha illallah ka yi ka bakance a makabarta ka ce la ilaha illallah sannan ka zo kana shafa ƙasa kabari kana shafa a jikinka da nihin samun albarka ko wani abin da ke kama da haka kaga kana faɗin la ilaha illallah kana mi a lokaci guda kana warware ta kenan dole ka san ma'anarta sanin ma'anarta zai sa ka bauta ma Allah bisa ga tsarin da yake so sannan kai amfani da duk abin da ta kudurci wai duk abin da ta kumsa duk abin da Allah ya ce kai kai abin da Allah ya ce ka nisanta ka nisanta ina fatan mun gane yawwa amma fadin ta da harshe kawai tare da warware ma'anarta ba zai amfani mai fadarta ba ko guda ko da yayi shekara dubu yana maimaita ta ina fatan mun gane shi za ka samu da dama daga cikin mutane la ilaha illallah la ilaha illallah suna ta yi amma bai hana su su yi shirka da Allah saboda ba san ma'anar la ilaha illallah ibn abdul wahhab rahimahullah ta'ala yake cewa Allah waddan mutanen da mushrikan farko suka yi shi fahimtar la ilaha illallah kuma haka nan mushrikan farko da annabi kira su zuwa ga la ilaha illallah me suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu dukkan allolin nan namu mu daina musu komai mu riki Allah guda daya inna hadha la shay'un ujab haka suka ce sun san da cewa idan ashe idan ka fade ta kai yarda da kai yarda da ita zaka yi mi zaka yi watsi da duk wani abin bauta kuma menene amma mutanen mu yanzu suna faɗatta tare da haka suna kiran wannan Allah kaga ashe mushrikan farko sun yi mushrikan yanzu fahimtar ma'ana la ilaha illallah sai su ce an kausasa halshi an ce ma wai abu jahal ya yi ya yi ka fahimtar tauhidi mana sai dai kawai kafiri na mushriki ya ki bautar Allah ne amma ya fi ka fahimtar la ilaha illallah tunda da aka ce imani ta ba zai bar allolin nan ba gaba ɗaya ya rike abu ɗaya da bauta saboda ya san da ya faɗe ta duk komai zai rike zai zubda ya rike mi Allah nan shi kadai da bauta kai kuma sai ka rike shi kana fadatta kuma kana cakudata da abin da ke warware ta kenan kaga Abu Jahl ya fi ka fahimtar tauhidi ya fi ka fahimtar la ilaha illallah sai dai kawai shi ba musulunta ba ashe da yan musulunta da ya fi ka tauhidi kai ko gashi kana fama da musulunci ka yarda da shi kai sallar safe da marici kai ta maimaita la ilaha illallah bale ma an wazifa kake an dora ka bisa ga turba ta yan bid'a zaka yi ni ka kwankana la ilaha illallah tare da haka ka tashi zero so da kana yin abin da ke warware ta yadda ka san alwala na warwarewa haka la ilaha illallah take warwarewa ina fatan mun gane kan mutum ya alwala ne fata iska akwai alwala babu ko da ko yana cikin sallah sai fata iska ya zo mushi sallah ta zammi babu haka kana la ilaha illallah kana kiran wani Allah yadda kana faɗatta kana warware ta ina fatan mun gane da haka Allah fahimtar da mu tauhidi ya tabbatar da mu akan tauhidi ya kashe mu akan tauhidi ya tada mu kalkashin tutan masu tauhidi shine kalkashin shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullahi